بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na'am yau alhamis nawa ga watan rabiul awwal goma goma ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ne jiko shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba wannan littafi namu mai albarka na Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wanda aka haifa shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da hudu ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida bayan hijira idan ba manta ba mun yi darasi nawa mun yi darasi ɗari da sha uku za mu tashi darasi na ɗari da sha hudu a wannan littafin mai albarka inda za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da dubu ɗaya da nawa eh baji kenan ko dari biyar da saba'in da takwas hadisi kuma mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha shida da sha takwas da sha bakwai to ba da yake babun idza qama min firaji tun marja wal yanfudu babun da yake magana akan idan mutum ya miki daga kimfadarsa sai ya dawo to lalle ya karkade da mun irin wannan babun a baya قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن اياس عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه idan kayan ya zauna akan shimfidarsa ya je kwanta akan shimfidarsa to sai ya ce wani akun dafila ta izari ya ɗauki cikin kwanjallansa wani ya fubbi ha firajahu ya karkade shi kudin sare wali samillah ya ambaci Allah ya ce bismillah fa innahu la ya'lamu ma kallafahu ba'dahu ala jaraji domin bai san da mai masa wato akan shimfidar sa ba bayan bayan ya riga ya tashi wanda daga cikin shekaru ko shi kanka zai iya zuwa ya zauna akan shimfidar bayan ka tashi daga wannan shimfidar to yasa annabi alaihi salatu wassalam ya bani shawara cewa duk wanda ya barkin fada sai ya dawo to ya karkade ta to sai yake cewa bai da arada an yabdaji idan yayi nufin ya kwanta bal yabdaji ala shiqihi al-ayman ana yana da kyau mutum ya kwanta a kan sajin sa na dama wal yaqul subhanaka rabbi sannan kuma mutum sai ya ce subhanaka rabbi sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na bika wa zasu jambi a gare ka na ajiye fifira wa bika alfa'uhu kuma da izinin ka zan dago shi ina amsarta nafsi rabbillaha ya ubangiji in ka gafartawa in ka karbi raina to ka gafartawa raina wa in arsalta ba fasa ya ubangiji idan wato ka ta kira na ba fasa da kiyaye gidi ba ta fazu da yi ibadaka salihin abin nufi in ka dawo mun da rai ka tsare shi daga abin da kake tsare bayin ka na kwarai wannan hadisin bayan bukari muslim da darimi duk sun fitar da jihar da ibnu hibban babu ma ya kulu idan sai kala billahi babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya farka da daddare قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب حدثني ربيعة بن كعب wannan shi kuma Abu Firas ake cewa yana ce wanda cewa annabi hidima da gaskiya halin tukba wannan ba Rabi'a bin Ka'ab yana ce ya rusa shekara ta 63 bayan hijira Kale yake kuntu abitu inda babin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kwana wace daidai kofar annabi alaihi salatu wasallam fa wani wa zuwa huje da baki wato abun alwalarsa shine alwudu bi fathil wa bi fathil waw sai da bayan shi abun alwalarsa shine alwudu na'am kare yake ba asma'u lahawiyya min al-layl ina saurara annabi dan wani lokaci al-hawi yani wato al-hinu tawil min az-zaman wannan lokaci ne tsawo na dare yake ina jin annabi alaihi salatu wasallam in ya dau lokaci ya kulu sai gaji ya ce sani Allahu liman hamida abin da ya dade a tsaye kan ya dau lokaci sai ji ya ce idan ya gabu rukuyi sai ji ya ce sani Allahu liman hamida wa asma'u lahawiyya min al-layl kuma ina jin sa tsawon lokaci da daddare ya kulu yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin wato ya fara karatun sallah yace ne ai na faɗa Oke kuma sai wannan to ya wuce musulun ya fitar da wannan hadisin Abu Dawud da Sa'i da Tirmidhi duk sun fitar da shi har Ibn Majah a cikin littattafan su Imam Ahmad ma ya fitar da shi babu man nama wa biyadi gabaru babu da yake magana akan wanda ya kwanta bacci a hannunsa akwai maiko ya ci nama saboda ta bacci ya sai yake zuwa ya je wani an gani maiko ko na abu mai zaki kawai dai mutum ya ci wani abu ai shi za ke cewa ai za ka ji hadisan ba da tsaro bayanin da yake akan tseren zaki ka gane ko yawa shi za asalin da ka ji wani yana cewa a tiza a hura ai cizon tsera ne ke saboda in ya cije mutum kawar mai koyo zo ya gwaguya kana fara motsi sai ya rika hurawa dan duniya da kake ganin sa idan ya fara gwaguya mutum yana fara motsa sai ya rika hurawa dan ka ji dan karka ji zafi in ka koma zai dora قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فبيل اللي عن محمد بن عمرو بن علاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وبيده قمر duk wanda ya kwanta bacci a hannunsa akwai maiko saboda an yarda lahu kafin ya wanke ba a saba wuce yau yau na ajiye gane shi yau na yi shige shi ko ko kuma wani ajiye zo ta baki fala ya yi wannan illa nafsa annabi ya ce kai zargi kowa sai kansa kun ji ba قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم daga nan kira da mutum Allah ta fada gare shi kale yake man ba ta duwan da ya kwana wadi biyaji gamarun hannunsa akwai maiko ba sabu huce huce wani abu ya same shi bala ya luman na illa nafsa kare zargi kowa sai kan san wani abu ya same shi babu ilma'il masbisba babu da yake magana akan kashe fitila ko za a nan lokacin zuwa ci balbal ake amfani da ita قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله نعم عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي اغلق الابواب كرق كل كوبوبي ko ba gida wa auki utsika sannan ku rika daure salka alwika a samu zari a daure daure zarin ke sa daure bakin salkar salkar ba ga ai ta fata ko yawa kamar yadda kaga guga wa aqti ul ila'a burka kide kuma korai kwanika al ila da abin da za a zuba ruwa a ciki bawo ya shiga bokiti ya shiga kwano ya shiga kwariya ta shiga ba kwariya kawai ba wa khamrul ila'a sannan ku wato kide an gane gurka kiɗe shi kuma kwaryar hakanta wato alhimar murji a samu kamar shi wancan kaga kifawa kai wannan kuma wani abu za su samu kamar abin jada sai a rufe saman gaba ɗaya shi ne babu za ka iyayen mu da kakanni a da in babu abin murji ma sai a samu mujirmi sai a dora a bismillah a dora a kai idan ba za a iya kifa abin ba sai a dora sai a bismillah a dora duk da wayannan ba su yi amfani ba su biya ba amma sun yi aiki da su wa hadisi ul misba annabi ya ce burka kashe fitila har wannan da ita ma tana da hatsari ha to ko ba ta da hatsari an iya burge da mita ya ce ka ko ba ga bane misali burge da mita a Najeriya ne musamman mu waje mu ne za ka zo ka ga amma wanda suke suka je irin su Niger sun ce ba za ka je da rana ka ga fitila a kunna ba amma mu yanzu za ga abun mamaki mutum ya kashe wutar tukuba amma ya bar fitila ko da dare ma ko la haula wala quwwata illa billah har ruwa ba ne mutum wani malamin mu yana cewa da ya je turai wanda ba ta da dafa ba shayi sai ga ta dauko iya kofi daya wanda zai ja shi kadai ta sa a yan karamar keke sai ta ya ga ta haba nace kofi nawa zaka ja tace idan na dauko yanzu na dafa da yawa kaga nayi azara yin tsira da nan sai azara ruwan tace ne za a yi da shi bature ke saboda haka iya wanda zaka ja za a dafa in kana bukata sai a kuma dafawa ba za ka cinye mata yini ba a dama ai mu mu tauhidin na ya fi nan kwarai kuwa ai ko abinci za ka gaba a yi kai da kai a gida ba a yi kai da kai yanzu ne dai da boko ta yawa za ka yan boko in ka je baka gaya marbawa ba za ka ci abinci ba kwarai kuwa har yanzu wallahi akwai akwai wanda ya tsinci ɗan uwansa ne ma in bai gaya mar da ya je yana kallo zai ci abinci ba zai baka ba dan ban gaya mar ba eh amma ka gane da jido sai a dora da kai dole a koyi gaya mai to shi ne to wannan shi ne kaga to har ka kake fitilu fa inna shaytana la yatabu galaka mun ji idan baya iya buɗe abin da aka kulle ka je rufe gidan ka kai bismillah ka kulle ka gama ne wala yahullu wa kuma baya warware ka gani warwarewa abin da ka daure baya tunce daurin da kai wa kanka wala ya hullu hadin yawa ba za ka ce wala ya hullu ba eh to da haka ce ce wala sifu ina kuma baya yayi kwariya ya bude ta ka ji ne kwariya ko wani mutum wa innal buwaitika a ba kuna da rijiya bulugu da muku biya ba na ji albun a cikin riyadu ma an biya ko da nan ya ji alƙa kaje kam kam sun min al fawasiki yawa sune ai ba su kan nan su tsirayi tsira guna ba da yau idan su dubba su kai da ai ko ko gaje tabrimu ala nasi bai ga mukunji domin wannan fasikan suna hura wa mutane wuta a gidajen wala wata gobarar tsakaci ba wuta ka bari a kunna ba ba wata gobarar tsira ne ya je ya haɗa positive da negative ya cinye ba a sani waje kawai an san me yi faru Allah ya kiyaye to shi da ba a san wayannan kwarin mutum ya rika barin sa gida inda aka ce ma tsira ya shigo to yi kokari ku maganin sa ba ta gidan ta gaya ma haka bari kai ta saka ji har ji yawa a ai ko ba komai wannan muri murin ne da abi ma ya ishe ka sai sun faffasa ba yanzu ka bari ya shiga library ka wallahi ba za ka ankara ba sai sai sun gama lalata littattafa in ko cikin kaya ne sai ya kukula suke suna ga ya je tsakiya ya huda da ya fata fata da ita ina ga yawa lokacin corona to sun yi ta'adi da yawa ta haje tsakiyar a tamfa a kula ta to la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kaga dai yayi asara kayan Allah ya so kai annabi sarkin gaskiya eh da abin da annabi ya faɗa kawai kai kai koyi Allah ya akbar saboda madara 200 ba wani abu to ai malamin da na tserayen taban garba ai ba ga ce suke da wasu ba da ranar za ka rike ganin suna yawo ba a zuwa nan Allah ya so annabi ya ce ba su kan ne a kashe su kuma sun hana dole shi sai samun matsala kuwa Allah ya tsawo kaga da gwamnati za ta yi doka a yi ta yi ta sai ta in gwamnati ta sa za ta hana ta ne amma sai ra'ayi ba ba ba su san tarihin gaba ne shi sa suke wannan abu Allah ya tsawo to kaga wato قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحه shine amma da Abu Muhammad Al-Qannas shine wannan ya rasu a shekara ta 222 a watan Safar shi wannan Amru bin Talha da قال يجي حدثنا أسباب هنا كما ابن النجر أبو يوسف على همداني an gani duk da wasu malamai sun ba a baki akan kansa shi kadai to sai ce an sima bin harbin an ikirma ikirma ɗalibin guda abbas Allah ya ba je je abin da kuka ji ikirma ya ce ni na faɗa ku san da kuku haka yace ku gaskata yi Ali bin Abbas ne kala ja asba arabi wani tsira ya zo ko wata tsira ta zo ba aka ga tajurul fatila wannan tsiran ya sai karka jan lagwani shine ba zai ce fitila al fatila ai wai saboda da jiya ke fitila eh lagwanin ba sai yake cewa fitila sai rika jan wannan lagwanin fa za a matil jariya ta tajjuruha bai wa a cikin gidan sai ta rika bin wannan tsiranyar tana yi mata tsawa ta bi ta da gudu fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam da iya annabi ya ce kyale da fa ja'at biya annabi ya zo ga ya gudu ruwan tsiran nan kira zai ji fa ja'at biya fa alqaha ala al-khumra kawai da ta janyo wannan lagwanin tana janyo shi ba ta zanke ko ina waje ta jefa kan al-khumra kan da duba ka duba mugunta dan Allah allati kana qa'idan alaiha wanda annabi yake akai tana zuwa kan da duwa ne ɗaya da wannan lagunin kaga aka janyo lagunin tunda ai da mai a jikin sa wutar tana jiki yana ta ja kawai sai ɗaya da shi akai ba ka raka min hadithil mawdi'i gira tana faduwa ita wannan lagunin na faduwa akan da duba sai da kwatan kwatin dirami ya kone dan zagaye فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي إذا نمتم تجيو الزوجي بكي بعد في غسول جكم هو يفتكي مثلثة فإن الشيطان يدل مثل هذه ومن شيطان ينعزو سد إلو وإن وإن ويسك عدم في رأينا فتعرفكم دنس كونه شيطان يجي مزوائي cewa su zo su janyo mutula su ga kowane abu mai barna su kawo muku abu dawud da ibn ibn da azumi sun fitar da shi kuma hadisi ne ingantacce kana da sana Ahmad bin Yunus kana da sana Abu Bakar an Zaid bin Abi Ziyad ana Abdurrahman bin Abi Anam ana Abi Sa'id kana istai kazan Nabi sallallahu alaihi wasallam da ta lailatin watara wani dare annabi ya farka fa idza fa'alatu kada aka rajul fatila kawai sai ga tsira ya janyo lagwani yana ta jinsa da wuta a jiki fa idan biya ila sakafi tana jan wannan labanin zuwa rufi lita rika alayhi mun bai dan ta kora musu gida wala fala fala ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsine wannan tsira wa anna kadla kuma ya halatta a rika kashe shi lil mori ga wanda ya dauko harama ma ba wani ya san gida ba har wanda ya sa ya aikin hajji ya ga tsira ji kaje dama an biya wannan kitabul hajji ko yawwa wannan abu imamu al-hajjir ya fitar da shi banda imamu al-bukhari ma imamu dawu ya kawo a cikin littafin sa haka nan wato kuma suka ce hadisi ne ingantacce babu la tutraku nara fil baiti hina tanawina yanamun babu da yake magana akan cewa kada ku bar wuta a cikin gida lokacin da kuke bacci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم kada ku bar wuta a cikin gidajenku haina tanamu ne lokacin da kuke zai wani hadisin muslim ya fitar abu dawud tirmidhi da ibnu majah da imamu ahmad duk sun fitar da shi قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ان النار عدو لكم فاحذروها annabi yace wuda makiyar ku ce ku kiyaye ta in za ka fita ba kowa a gida sai a kage ta tsoba yawa ba kowa ne je ka da saki bare ka a cikin ma gidansa ba sai dan wuta ta ba ruwan abu je za ka kage kawai ka kage ta tsoba ko da yin yin dan gaba in mutum da yi da tsali ba da ya samu yunus ba zai kowa da tsali furigar jita ba da an kama ita wannan jiji din dole ka koma tattali eh to ka gani ai dole in dai da ita zaka rika kiyayewa in ba ka ba za ka akwai wanda suke zawai barewa warewa zuran ta ita a guje take ba irin tsohuwar ba to kaga فكان ابن عمر يتبع نيران علي كنجي Abdullahi na Umar yana bin fitilin cikin gidansa wayar bawa kabla an yabi ta kafin ya manta bacci dama wannan aikin mai gida ne su ma dan ka biye musu komai zai tafi ba idan aka zo lokacin bacci yayi bai kamata ka rika gida rika riga iyalan ka bacci ba dan za a kai ma sakaci wani lokacin yau wani suka kwanta komai kowa ya tafi ko ba a bacci ba kowa ya shiga ɗakin kwanciyarsa to da tabbatar da komai ya yi sakaci ka kashe fitila ka rufe gida da wannan za a ga tsabar sakaci rufe gida ma wai ya bawa mata su za su za a rika ban ba gida wallahi za a dauke ma babur ba abin da ya dame sannan a rika duba gas na ta inda matsalar da yake shi ne harkar gas kuma dole ta ce ta kone ai da ban za a fita take sun to ba yake in dai ba manta akai ba to Allah ya kiyaye eh ka ga shi da madan tana control ne ne bi abin ya tsaya akan Allah ya kiyaye to wannan shine kaga ke zan samu ne kamar da Abdullahi na Umar yake mutum ya rika bi duk abin da ba kace bai kace yawwa to shine daidai kaga sunna ce ta magabata قال حدثنا ابن ابي مريم ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد قال حدثني نازل عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم فانها عدو kada ku bar gida a cikin gidajen ku domin maciya ce magauciya ce قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عباد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال إن ترك بيت بالمدينة وإن ترك بيت على أهله من الليل ولجدا يقولي زي يعلم متن جنا دلدلي ووجدت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاكبا أنه لا بال حكا فقال سيدي إن هذه النار عدو لكم lallai wannan wutar makiyar ku ce fa idan nimtum idan za ku yi bacci da yau fa hadisi uha ankum ku karkace ta gabarin ku babu da yanzu ne bil madar babu da yake magana akan neman albarka da ruwan sama na farko za ku ji da ana cewa wasu na cewa da zaki yake dawa amma suna cewa ruwan farko ruwa ne mai albarka ai ba ce na farko ba wa anzalna minas sama'i ma'an tsahura ko mubaraka Allah ya saukar da nazzala min as-sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwa wanda yake wato mai albarka kamar da bana suratul kaf ko mun saukar da ruwa mai albarka daga sama to kaji ruwan sama yana da albarka to a tayin mun nema albarka kenan da ruwan sama kala da sana bi bin al-hakam bin da bisha ba kala da sana muhammad bin rabi'a al-kilabi kenan shine an sai bin umar عن ابي مليكه عن ابن عباس انه كان اذا مطرت السماء يقول عبد الله بن عباس ya kasance idan ana ruwan sama sai ce ya jariya ya ce bai wata akarji karji fito min da sirri na akarji tiyani fito min da rigata wa yaqulu sai ce wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubaraka to kaga shi ba shi yake jira ba kayan da yake sawa ruwan ya taba an gane ku yau waje ce ne a ruwa ne albarka kakkan wani ya farke da wani ya shiga ruwa ya man duka sanyi ya kama shi yawwa akwai wanda ba sa tsoron ruwa shi ke to sun ce me ake cewa an ce hadisin ne matsayinsa sai wuli isnad amma ba kofi ne magana ya da bace kaga ba za a yarba har yanzu kuma ga ba qur'ani ya kaba hujja da aya cewa ruwan sama yana da albarka ko da ba hadisi ya ya isa babu ta'liqu sawti bil bayt babu da yake magana akan rafi bulala a gida ku auna ku ga iyayen mu ada kowa baban sa yana da bulala a dai yawa ni kam na ja dauke bulala baban mu ba Allah za ka ga ba ɗaya ba ba biyu ba suna da ita a rafi wuri daban-daban ba bakin kofar kaza guri kaza wannan tarbiyya ce ta musulunci amma mun yanzu tsaba boko shekara goma sha hudu baya an taba kai wata makaranta a cikin biyar din nasara wannan cewa wani aran ma yaji wai za mu koyar a nan amma su ita za za mu gogewa mai makaranta ta yi zaman turai ta yi zaman wato kasashen larabawa a wato larabci za a yi wa yara ba hausa sannan ba duka ko kuma islamiyya koya musu addini za ba boko ba ta gama bayanin ta tsaf na jihajiya ni ba zan iya ba ni shine kawai kan na ce wallahi ba zan iya ba saboda ina a zaune na hango wani malaman sun fito alwala a bakin bango misali ya taso sai kawai suna alwala a bango sai wani yaro ya ce wai wata yake da ya zo tallake wa malamin hula haka tallake masa giya hula ta faɗo gan gurgur ya biyo yana jiwa ya hango hajiya a zaune ya ɗauke hularsa ya dade ta bai zai mata ko wani jinin ba ya ce wallahi ba da ni ba ko ɗan waye ne ba daidai wace mun da ka Allah da mu ma dukan aka yi mana muka zo muka kawo matakin da yanzu ake so mu koya wasu shi ne kawai saboda haka na na aisha mun biya da ku a baya sai dai wani ayyana ladabi har su faɗi kasa amma kawai yanzu ko san matsala yanzu da muka samu yanzu ƴaƴa ake bi eh da iyaye ake bi amma yanzu ƴaƴa ake bi sai abin da suke so to shi za ba a ganin bibi ai dan yau zai da ladabi yawa to kai ne man ladabin ma yaya ya ta ga abin da na ba Allah ya kiyaye to kaga an ce a rataye bulala a rataye ta قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت يا لا في الحديث اللي يعني أنت النبي يجي قرق راجي يقول أنا أجلا راجي ده ko ba yi duka ba za ta zama ramzi abun wata alama ce abun tsoro ne cewa kowa zai shiga kai da yansa da yaro ya abu ce ka gani ko a nuna ba to ka kiyaye ni ran da ya ga ko ko ya tsugu na har kasa ya rike kafa kai na ba da hakuri amma kai rayuwar turai yaro ya zo kan yace don be stupid dad wai kai dan boko don be stupid dad dan ka yayi turanci ya ga ma magana Eh amma in bulalar tafi eh tafi duk wanda ladabi ne amma gwara bulala yawa ita tana da kago in abun da ake gudu wayan jaddi za su iya fita da fada lokaci guda da ben da wayar tada sannan za ka hasara tada kan baka wasa ba yawa amma bulala idan ai da alheri mutum ce yanzu ne ba bulala ka kai ɗari uku ɗari biyar ka gane ki ka siyo bula ɗaya kana je mana tana da fa'ida a gida ba da yayan makota da yayan gidan duk za su shiga sai yanzu to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye suna da bani da gaskiya an gane ko har kana sai bulala a gida ko ba yi bulala ba wani zaka ga yara ta yi din amma ne kawai dukan ba da ita ba saboda ba a kaiwa ga matakin da za a yi dukan ba da ita yaro yana jin tsoron ya danduran da ka ɗauko wannan to ya kaɗe ba yana da muhimmanci gaskiya kan mutum ya ɗauko rayuwar turawa yanzu ƴaƴan su kan girki babu galakil babu lillahi babu da yake magana akan kulle gida da daddare kana da zana musaddad kana da zana ya ayyubun sa'id al-arbi al-ajlan kana da zana القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والثمرة بعد هدوء الليل الذي يتلاها نقول هجرة هنا الثمر ya za a ke cewa samira ita ji samira ismuha samira a wanda zai dauke wa ce wa tsira dai lailu ha da wila wajo ha na zifa ko shi ne a cimar din wato hira dare ba da wudu'in laili bayan dare ya tsala da dare ya wato alhuda an ko alhudu shine lokacin da kafa ta dauki an gane ko daukewa kafa shine ke cewa ba da ma yaskunun nasu anil mashi bayan mutane sun dauke kafa amma an za ga har sha biyu suna waje suna hira ai dare ya tsala sha biyu ba daidai ba ne to sai yace fa inna hadakum la yadri ma yabussu Allahu min min khalqihi sayan ku bai san wani irin halittu Allah zai saka daga cikin halittun da ba a wannan lokacin sai da nune da aljanu sai yace galli kul abuwa ba ku rika kulle gidajen ku wa auti istiqa ku rika daure salkokin ku salka wa aksi ul ina sannan ku rika wato tikkife tsorai wa da yul masariya ku kake fitilu mun ji wannan a baya babu dan mistidiyani inda fauratul asha babu da yake magana akan tare yara lokacin da fauratul asha ta ga shi fara ma da wannan wato kalmar an gane ko lokacin da dare ya fara wato wato lokacin da dare ya fara shi ne za ka gamba garba ta yi da iyaye suna hana yara fita an fahimta da kyau ko eh duhu farko suke cewa yayin da duhu ya fara da magarba ku tare yayin za ka koda za ka ce su yi wani abu sai bayan daren ya sauka za ka yaya su tsawo yara su goya duk iyaye da suna yi a goya amma yanzu yara yara nan kake gani duk da magarba a waje suna ta yawo da magarba duhun farkon wata ma sai da suke wata ma koron su wajen suke yawwa iyayen da ba sa yi ba ta barin yanin su fito kala dakana alim kala dakana hamad bin salama kala hadakana habib al muallim an ada bin abi raba an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ku fusi ya naku annabi ya ce ku tare ku kame yayayen kowa ya kama dansa ba ne mutum to sai yace hatta ta zahaba fahmatu au au boratul aja kaga har sai fahma ko kuma a wani zulmatin wasa wadi shi ne fahma shi ne dai tsoratul azab farkon duhun dare ta hada da hubbu yayin kunji yayin mu suna faɗa sai a ce lokaci ne da kanu suke yawo kunji babu ta'arifi bainal bahari babu da yake magana akan at-ta'arif shine hada faɗa tsakanin dabbobi mutum yana da zakara sai ya dauko na ai da ana wannan jahilci sai kuma da ne ake yanzu ba mutum ya ɗauko ko ba za ka raguna faɗa dabbobi ko tsuntsaye ko me hatta ta ake a kasashen yarabawa ya za ga har yanzu suna yi yau wato duk irin su ne amma da ni wanda na sani sosai ya fi yawa na zakaru zakara mutum yana da zakara zai ɗauko rasa a haɗa to su can har yanzu na ga suna yin na raguna ya halatta ba ga shi nan قال حدثنا عارف قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا حبيب المعلم اوكي قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حاتم بن القاسم عن ابي جعفر الرازي الليث عن مجاهد عن ابن عمر انه كره ان يحرك بين البهائم اولاد عمر يجي مكروه ne a rika hada dabbobi fada Tirmidhi ya fitar da shi Ibn Abbas Na'am daga Abdullahi da Abbas wasu suka ce kuma margoni maimakon nan mauqufi Abdullahi da Abbas ya kawo shi a matsayin margoni cewa hadisi ne ingantacce. Ina ga ya mato ya zo ta wata hanyar daban. Eh ta ta hanyar Abdullahi da Abbas. Ta wannan hanyar mauqufi babu na ba kalbi wa nahiqul himar shine ko babu da yake magana akan haushin kare da janshekar jaki kukan jaki قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل قال حدثني سعيد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن زياد سعيد بن زياد الانصاري المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج بعد هدوء ورجع فتاه باين دري على فإن لله دواب يبثهن domin Allah yana da wasu dabbobi da yake sakin kamar sami a ba halkalbi duk wanda ya ji haukin kare auna auna aliha ka himari ko kukan jaki bani wata ya ji layi ne ke ɗan raje ya nemi tsari a gurin Allah daga ke ɗan abin jifa bai na mu yara wani ma la tarau domin su wa'annan suna ganin abin da ba kwa gani Abu Dawud ya fitar da wani su da Imam Ahmad to kun ji قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن علاء بن يسار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم نباء الكلاب تزاروا كنجي او كرنك او نهاك الحمير ko kuma kukan jakuna min al-layl da dare fa ta'awwazu billah ku nemi sani gurin Allah fa innahum yarawna ma la taraw domin suna ganin abin da ba ku gani wa ajibul abwaba ku rika kulli kogogi wadkuru ismallahi alaiha ku ambacin sunan Allah yayin rufe kofa za ka rufe kofar gidanka ka ce bismillah fa inna shaytana la yashau baban ajyab domin shaytan baya iya bude kofar da ka kulle wadkuru ismallahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah akai wa gattul jirar ka gani sai ya gaya masu wato sannan ku rika rufe ku rika rufe kwanukan wani nau'i ne jarra wani nau'i ne na kwano irin na larabawa saboda ku rika rufe kwanukan ko bahu kawai wa uke wani kiraba sannan ku rika wato daure sarkaku jami'i ne na alkalbar sarka guda daya wa aqdi wal aniya ku rika kife kwanuka zance duk ya kare mun biya irin ta baya kala hadathana abdullahi bin salim wa abdullahi bin yusuf kala hadathana lay kala hadathani yazid bin al-harith an umar bin ali bin husayn wane mutum kaji ba inda ahlul bait na gaba da sayyidina umar gashi nan a cikin ahlul bait yake wannan umar da har ma da gaba da sayyidina umar babu wannan zance ne to sai yake عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل عن جابر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جابر عليه الصلاة والسلام يرى سوى أكل الخروج بعد هدوء وتكيت فتا باين ذري يا تعالى فإن لله خلقا يبثهم ثم على أن أدوسو دبوبي بيتي فكر فإذا أسمعتم نباح الكلاب أو لهذا الأمير فاستعوذ بالله من الشيطان من الشيطان da zarar an biyar da ku ko kun ji kukan jakuna da kukan karnuka ku nemi sani gurin Allah daga shaitan babu ila sami addika jami'i ne na addiku addiyaka babu da yake magana a kan duk wanda ya ji wato zakara ko zakaru قال حدثنا كوكا ذكر كنا قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم سياح الديكة من الليل إذا كنت شعر الذكر للدري بعد أسبابا فإنها رأت ملكا تقول شكا باو قال شين كرفي أكو يجي فاري شعر إن كان شيئا ذكرا تقول أكو تو ملائكة يجني فسأل الله من فضله فروجع الله in ka bar da a lokacin daga falalan ubangiji wai za ta mutum ya haka alhamir amma kuka ji kukan jaki min layin da daddare fa inna ara ake dana shi kuma aljannu ya gani ya damu fa ta'awwadu billahi min shaytan ko ne mata ya gurin Allah daga shaytan saboda Allah wannan hadisin ba ya Abu Bukhari kawai ba mutum biyan al'amu ta ashabu sunan sun fitar da mun ji babu la ta subbul burgot babu da yake magana akan karkun zage kudin cizo hadisin da zai sha ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سويد ابو هاشم نعم عن قتادة أنا أنس بن مالك أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya tsine wa kudin cizo a gaban annabi alaihi salatu wasalam fa qala zai ce la tal'anu karka tsine bar فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة ya tashi wani annabi da yake annabawa dan yayi sallah amma bai ganta ba an gane ko yawa saboda wurin jilo a yana cikin algoyi suka dan cincin naka jilo yake ji ba yawa shi ke nan cin naka ya zarta ba kamar ka da azuba yanzu sai a ji masa albarka suna nan yanzu na tashi ko na'am eh na bazan lafi usman bin affan ma na ga suna ta kai Allah dai ya ce ba zan bacci amma na kusa da ni ya ji je ya ba irga Allah ya kyauta babu liqa'ila muna da lokaci ko babu da yake magana akan kailula fiyatta ina alqa'ila قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر قال ربما قعد على باب بن باب بن مسعود رجال من قريش akan samu sau da yawa wato a kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud waɗanda suka musulunta suna tsayawa wato kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud fa idza ba alfai da zarar rana ta sauka shine alfai kana shi ke komo abin nufi wanda suka musulunta nan da yawa suna zama kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud har su rika bacci a nan to kaga a tsakiyar rana shine sha biyu da zarar bayan nan kuma rana za kaga mutum da yake kadura daga wannan lokacin har zuwa lokacin azhar to sai na Umar da ya zo wucewa ya ga rana ta sauka tana fara sakuwa da da ya zo take ai kaga za ta yi yamma ne don ta fadi ko to daga lokacin kuma za ta fara yawa to sai ce da zarar ya ga ta sauka da sai ce komo ku tashi ba ma bace ba huwa ne kenan rago bancin da za ku kuma bayan inuwa ta karewa kuma ai bace kenan ne kuma shi yasa ai ya gani shi ana yin ganin kafin azhar an bai da ita ku zuwa azhar shine shi yasa eh Eh, wannan ba amma kafin azhar ake yin sa shi shi yasa bare kuwa shi ne ka'idar sa kama azhar sai dai muka samu dama ba sai kai bayan azhar azhar zuwa sallah ya aka dan wannan lokacin amma kafin azhar ake ai ku kaga a to kailula bari in kare muku turancin to ko ta a can bayan azhar ake a gobe amma kailula ana yin ta ne kafin azhar dan mutum ya samu karfi an fahimta da kyau ko bayan ya samu karfi kuma ya iya sallar dare shine hikimarsa ثم لا يمر على احد الا اصابه baya wucewa duk wanda ya zo wucewa ya yana wannan baccin sai ya tsaje kala zai ce tun ma bai na huwa kazalika istila hada maula bani al-hasal yace wata muna wannan yanayin sai aka ce wannan shine bararran bawa shine bararran bawa wanda wani ya yanta ko aka ce wani maulan wani ne kai dama wato shi maula kana cin gajiyar sa ne saboda yana ji abin da zaka iya gado dai abubuwa uku ne ke asbabul mirasi al warasa laka ko kullun yufidu rabbahu al warasa baya ne kawun wa wala'un wa nasab kaga akwai al wala wanda kai kaman ta yanzu za ka iya gadon sa nasaba da aure da wala su ce za a yi gado da ba ku je ce in kila haka sunan sunansa Suhaimu Suhaimu wani mawaki ne a zamanin a yarki zamanin Annabi alaihi salatu wassalam eh to sai yake cewa ne ya kuli yana faɗa wani baiti yana cewa fada au yana yin wani baiti sai ya kira shi bakali yace kai ba kun ne kake cewa bakali sai yace wadi'a sulaima in tajahal tagadiya ka fakke wal islamu lil mar'i nahiya an gane ko Sulaima ai suna ne wanda Sulaima ka tare Sulaima in ta da hatta gadiya idan ka kinka wato da sassafe in dai mutum ya riga ya kinka da sassafe to wanda Sulaima ka tare Sulaima abin nufi ka tare mu ci gaba da baccin mu ka fakke wani islamu lil mar'i nahiya ai da furfura da musulunci sun ji mutum wato shi maza wa'azi shi marhami ga abin da ake so a rai duk wanda furfura ta riga ta bullo masa ai ta je shi wa'azi ta je wanda wato yin shiga musulunci kamar da ibn sirin yake faɗa ai ya isa ai laukan da matul islam ala shay la ajazatka da a ce wato musulunci ka ce rigayi zai riga yi furfuranka abin nufi mun akwai wanda za ga wato tun yaran ta yi shiga musulunci wani kwaje bayan ya yi furfura to ko bayan ka yi furfura ne kai ka musulunta hakan ya wadatar da shi ba komai a ina wanda ba ya musulunta bai taɓa sallah ba kuma dan aljanna ne ko babu wani zancen ko da ba in dai mutum ba ransa aka zo ɗauka ba ya zo wuya ya musulunta musuluncin sa zai masa amfani to abin da ya kawo shi wannan baitin da yake kawo masa yana faɗa ne cewa a kyale su su dan dakata dan bacin da da suke yi a kyale fa fa kai wal islamu lil mar'i nabiya ai ba sai an zo an rika tashi mutum daga bacci ba da furfura da musulunci sun isa mutum sai sun sun isa da hada mutum duk wani abu wanda yake ba daidai ba fa kana sai yake hasbuka to baitin ya ije ka haka sadatta sadatta gaskiya kake faɗa gaskiya kake wani ne da aka tashe shi daga bacci saboda jin haushin an tashe shi ya ja bacci baiti kawai ya koro shi cewa bai kamata a tashe mu ba na jajiya to kaga na kun sai abu fitowa ma da ma'ana daidai wato wanda ya Sulaima ka kyale Sulaima ko kuma ka yi ban kwana da Sulaima matar ka bebi sunanta ko budurwa ka sunanta Sulaima in ta da haka gajiya idan ka kinsa mai aka kaga ya bubuta ma anan ko in ka kinsa mai aka abin da ka kinsa mai aka za ka fita yaki duk wanda zai fita yaki to yi gallama da budurwarsa ko matarsa ko mu dawo ko ba mu dawo ba kamar yadda wancan yake waka ko kafar shehu wani islamu lil mar'i nahiya ai da burbura da musulunci sun isa mutum su zama wa mutum da wato sun isa su yi masa wa'azi wajen hana shi yin abin da ba daidai ba na sai ce ya isa haka to gajiyar sun ka gani na gajiya ne sai kuma naku ya fi to shi ne ba nasin ya fi zama ya fi fuska gaskiya يقول قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحدي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سعيد بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار لان عمر الى وجه من تكي رانا شعبي كو او قريبا منه كو كسر شعبي فيقول زي في قوموا بكيلو كنجي فما بكيا قوموا بكيلو كتاكي كيلولا ba ma mu ce bali ke da abin da ya rago a gwanin shi da ne an bayyana da kyau ku yawwa kaga ai abdullahi da abin jira cewa istainu ala siyamin nahar bis sahur in kuna so ku taimaki azumin ku da rana ku rika sahur sannan kuma je yake cewa wa ala siyamin layli bil qailula shi kuma siyamin layli za ku taimake shi ne ta hanyar yin qailula mun faɗi ya yake a ka'ida kaga ya akwai inda ake cewa kilu bayin da ke rana na ya kilu ko Allah ya ji kan bayan da bari ke cewa wato yace akwai wani ajin su a Madina ko dan Indiya ne ko dan Yaman yace kawai tsakiyar rana ana lanta kawai zai ce kilu bayin da ke rana sai ta kuzu da kawai ko kwanta a aji lakkaran lakkarorin su da yake ba irin namu bane kawai sun ci dariya su kyale annabi ya ce kilu ba inna shaytana la yakilu ko yi kai bila domin shaytan baya shaytan baya yi kuma hadisi ne ingantacce ba yadda za ka yi ne su kyale shi kawai imamu tabarani ya kawo a cikin hausa ɗinsa kilu ba inna shaytana la yakilu ai shi ne kaga kila ya kilu kala ya kilu man kala kala namu faqad babara to man kala halin ta farko da ta yi ba yin bai bace man kala to ita ce ta magana wanda yake kala lahu Allah ya kai lula ba kai ba ba duk mazarin su ɗaya ne da kala da kala da kaga wani zai ce kai kaza kaza kan wanda yake Allah ya ce ba haka ake nufi wanda yake Allah ya yi kai lula ake nufi ba kai ba ba ne mutum to shi ne to don da hadisin ya inganta an gane ku eh duk da wasu sun rauna ne akwai wanda suka ce a cikin suna da akwai kafiru bin marwan shi kuma maturuki ne sai shi za ko shi kace ya inganta ba shi maturuk kaga a maturukun ma wahidun bihin faraj wa ajma'u li madha li yudati fa huwa faraj saboda haka hadisi ko maturuki ai kaga kuwa ai kawai a jari a nemi falala a wani gurin to sai ce ko mu fatilu ku tashi ku yi kailula ba ba mu ce bali kenan ta gwara a dogara da wannan tunda shi ya inganta ai ko hakan ne isnad قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمال عن عبيد عن انس قال كانوا يجمعون ثم يقيلون suka kace sai an ce ce suka kace kina tattaruwa sai ki kai lula to nake in kare ka na karshen na gani قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال عنه ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر mutanen Madina ba su da wani abin sha daga lokacin da aka haramta jiya tunda an haramta ita ce da jiya aka haramta a ajaba ilayhi min at-tamr wal butr ba su da wani abin sha fiye da wanda yake burge su fiye da su samu dabino ta haɗa jiya da shi ko kuma albutur wani nau'i ne da dabino shi ma fa inni la asqi ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana yace ni nake shayar da sabba annabi alaihi salatu wasalam kafin a haramta wa kuma inda abi dala suna gurin abu dala manzan rajul sai wani mutum ya rubuta ya makale yace inna al-kamra qad uribat bai Allah kuna ta jin jiya kuma an haramta ta ba su zan ba ba ma kalu mata ba ce yaushe ba au hatta nanzu a sai mun jira ba su faɗi wannan kalmar ba ana so a gaya muku girman sahabban annabi an gane ko yawa sai mun jira mun tambaya ba su faɗa haka ba kalu ya ana sai suka ce ya ana a harika wannan kasuwar tukunyar da ake dafa biyar su jila da ita ba jira wani ne yake wallahi ke sai mun je mun tambayo sai mun ji da tilan duk a kalu suka ce inda ummi sulaimin a gurin ummi sulaimin hatta abradu wa kasalu la hawla wala quwwata illa billah ka gani wato har sai sun wato wannan zafin zafin rana sai ya tafi shine hatta abradu haru zai hatta zaba anu haru zaira wa gilyan kamri sai wannan wato in ji wato ake kira bayan sai ya sake su sannan za su je waqtatalu sannan kuma suka wawanke jikin sun ma dayyabtahum dayyabatuhum ummu sulaim sannan ummu sulaim ta kinsa sun ma rawu ila nabi sallallahu alaihi wasallam da yamma sai kowa ya tafi suka tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa idan khabaru kama qala rajulu sai suka samu labari kamar yadda mutumin ya faɗa haka cewa an haramta kun ji fa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu فلولاه ما كان في الأرض مسلم ولولاه كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كان سيتي فما تعلموها بعد ذكران بس كانت تتنا تبا كما أنك بتلا يعني ya shiga ko za mu tsaya a nan zami babu nau'u akirin nahar shi kuma babu da zai magana a kan bacci a karshen yini baccin la'azar kawai baccin la'azar shi zai magana sati ne zuwa mu ji da kyau ko babu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna da hadisi wajen tamanin ko da ya rage dari uku da ashirin da da biyu ne dai gaba ɗaya hadisin dubu ɗaya ɗari uku da ashirin da biyu muna dubu ɗaya ɗari biyu da ɓarar ku hadisi tamanin ya rage insha Allah muna roƙon Allah muka cikin sarki a abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah ya sunan ka kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alheri Allah ka biya mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa matasan da suka dogara da finance work suka ki sana'a Allah ka gane da muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu gaskiyar zamu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka sa su a aljanna Allah ka wato wato ka ka ba su rahama a cikin kaburburan waɗanda suke da rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana kasar mu Allah ka dauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yalwata mana duk abin da zai dame mu Allah ka hana shi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allahumma aminna fi aulanina wa asli aimatina wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.